بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abarkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin 28 ga watan zulqa'ada shekara ta 1443 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da 28 ga watan wato Yuni na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kasar na 52 insha Allah cikin jirangiyar kasusuwa na karatun littafin Ashratu an-Nisa' ولفر الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمة الله عليه الإمام النسائي يا رسني شكرا تا أينهم واتو تري أكو دا أكو بان هجر محمد صلى الله عليه وسلم كما يا واري وانا لتافي نيدا لتاف سنة السنن الكبرى domin bayani akan fikihun musulunci game da ainihin wato mu'amala da iyalai Allah ubangiji ya saka mushi da alkhairi za mu tashi a inda Malam yake cewa babu la'anil mutarajjilati minan nisa babun da ke bayani akan la'anta wato tsinuwa da kwashe albarka wanda shari'a ta yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi la'anta ya kwashe albarka ga wato almutarajjilat minan nisa mata masu yin abu irin na maza masu yin shiga irin ta maza masu yin take-take irin na maza, sanya sutura, yin ababen da suka keɓanci maza. Kala akhbarana Muhammad ibn Ibrahim, an bishir wahwa bin al-mufaddal, kala haddasana Hisham an Yahya ibn Abi Kathirin, kala haddasani Ikrima an ibn Abbasin anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا wannan isnadi da malam ya kawo irin na al-Imam Abu Dawud ne da al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alaihima malam yace daga mala ya anso daga Muhammad ibn Ibrahim abin nan kenan zuwa zuwa zuwa ga Bishr ibn al-Mufaddal ibn Lahiq Abu Ismail al-Basri al-Raqashi wanda ya rasu a shekara ta 186 shi kuma ya da sana Hisham yani Ibn Abi Abdullah an Yahya Ibn Kathir wato Yahya Ibn Salih Ibn Mutawakkil al-Ta'i wanda shi kuma ya rasu ne a shekara ta 132 babban malami ne cikin malaman tabi'ai yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sittah shi kuma ce daga ikrima wato maula ibn abbas kenan daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace lalle sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama la'ana al-mukhannafin min ar-rijali yayi Allah wadare yayi tsinuwa ga wato maza masu yin kama da mata masu yin abubuwa irin na mata wal mutarajjilati minan nisa sannan yayi Allah wadare yayi tsinuwa ga mata masu yin abu irin na maza wa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhrijuhum min buyutikum irin waɗannan mutane maza masu yin abun mata da mata masu yin irin na maza to ku fidda su daga gidajenku fa akhraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja umaru fulana aka fitar da wasu mutane wanda mun ji magana a bayan su baya kan su abin da yake nufi da tarajjul lin nisa shine wato tashabbuh da maza kokarin kama da maza kamar da malamai suka ce ziyan wa hay'atan wa mishiyatan wa raf'a sautin wa nahawi kokarin yin kama da maza fi ziyi a cikin sutura wacce al'ada da urufin mutanen da ake rayuwa a cikin su an san da an ga mace da irin wannan sutura to sutura maza ce al misali ka ga mace ta saka jallabiya irin ta maza ko gare babbar riga ko jamfa ko kwafta ko kaftani ko wando irin na maza wata ma kaga ta saka hula kobe ko zanna bukar ko dara ko mu hada a banki duk zaka ga irin mata suna irin wannan abun yanzu wahai atan da yanayin take-taken maza shiga cikin harkokin maza shiga harkar siyasa shiga harkar daba har ka binna a shiga a fita kai hata karatun boko akwai wanda yake yake banci maza ne bai kamata mata su yi shi ba wa mishiyatan da irin tafiya ma ki dinga tafiya irin na maza wa raf'a sautin da daga murya in kina magana maza aka sani da daga murya ke ya mace ana so ne ki dinga magana da taushi a hankali kasa kasa ba a jinki sosai wani hawiha da makamancin su waɗannan duka suna ciki amma banda a cikin lara'ayan wa ilman banda a wajen tunani da ilimi to anan mace ta kama da maza wajen tunaninta da iliminta da ƙarfin basirarta to wannan abin yabawa ne zaka gama Aisha radiyallahu anha yana daga cikin abin da ake yaba mata da shi ana ce mata kanat rijlatan rijlatan ra'ayi ai mace ce muzakkara wato mace ce mai kama da maza kamar da yazo a cikin an-nihayatu fi garbil hadis ke cewa ana siffanta Aisha radiyallahu anha ce mata kanat rijlatan ko rajlatan minan nisa wato rajlatan ra'ayi mace ce mai zurfin tunani da zurfin hankali to wannan abin yabawa ne aka samu mace da wannan amma wai mace ta fito takara mace ta zo tana ihu a titi irin na maza ko ana dambare ta ko ana kokowa ko ga mata wai sun kama wasan kwallon kafa irin na maza da irin waɗannan abubuwan da mata masu shiga aikin soja duk waɗannan aikin maza ne suke shiga suna yi duk aikin maza ke mata bane to wannan abin tsinewa ne Allah shi a hakanan su ma maza mutum ya koma ɗan daudu ya dinga magana irin ta mata ko ya dinga sa kaya irin ta mata ko ya dinga shafe-shafe irin na mata ko ya dinga aske gemu shi ma irin na mata ne ya dinga talaɓaɓuwa yadda mata suke to wannan shi ma abin tsinuwa ne a shari'a shari'a ta yi Allah wadare da shi Allah ubangiji ya kyauta to haka nan ballantana kuma a kai a kawo namiji ya je a canza mai halittar shi zuwa mace ko ya je a yi mishi fidiya a dandake shi ya koma kamar mace baya iya abin nan bai iya jin sha'awa to wannan dai yana daga cikin ababen da shari'a ta tsino akan su Allah ka tsare mu sai ta kawo mana hadisai irin wannan lafazin irin wannan ma'anar kamar yadda ya saba sai sake cewa kafin nan al-imamu shaukani a cikin nailul autar da yake sharhin wannan hadisi yana cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam da yace la'anallahu al-mutashabbihin bir rijal min ar-rijali bin nisa yace wannan dalili ne akan haramcin duk wani abu da za a yi na kama da mata ga maza da kuma duk wani abu da za a yi na kama da maza a wajen mata wannan dalili ne akan haramci ba wai abu ne kankani ba sannan ya ba da ya ruwaito ya ambaci riwaya Abu Dawuda daga Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam aka bi mashi da wani mutum wanda yake wato dan Daudu har ma an mai dandaka afwan har yayi lalle a hannunsa da kafafunsa annabi ya ce wannan kuma menene aka ce ai dan daudu ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a kore shi daga garin nan kai ya ƙara shigowa garin nan sai aka kore shi ya bar gari eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba dan an hana ni na kashe musulmi wanda ke sallah ya ce Allah da da na kashe ka eh da aka ce annabi ya kashe shi mana ya ce inni nuhitu an aqtula an aqtula al musallina tunda dai musulmi ne to ba za a kashe shi ba amma dai ya bar garin nan to da haka dan Daudu bai shiga cikin unguwanni da garuruwa da inda musulmai suke dan Daudu hadda kunshi da lalle wani hadda yin shaushawa ko kalangudu wannan fajirci ne da rashin sanin darajar kai Allah ka tsare mu قال أخبرنا محمد بن المثنى أبو موسى كنا العنبري هو أن شاجم حديث شعبايا وأن يرسل أشكات الريبيو دا همسن دبيو قال أخبرنا الوليد ابن مسلم أبو العباس الشامي متمن شامي تونن dama isnadojin shi inda na mutanen Sham ne bai da matsala kamar yanzu anan da yace haddathana al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr kenan al-Imam al-Auza'i malamin nan mashahuri an Yahya ya an ibn Abi Kathir da wani cikin wancan isnadin an Ikrima anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inda Ikrima ya kawo shi nan yayi irsali kenan muka lura Ikrima bai ambaci malamin sa ba Ibn Abbas kamar yana sauri ya bada fatawa ne ko ya karantar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akhraja mukhannasan wa anna Umara akhraja fulanan wa fulana ga ya kawo shi nan wato abin nan cikin gaggawa ba tare da ya ambaci isnadin ba amma mun ji abin abin da yake a wancan na gabanin shi sai mala yace akhbarana al-abbas ibn abd al-azim قال حدثني خالد ابن مخلد قال حدثني سليمان ابن بلال قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الرجل يلبس لبسة مرأة wal mar'ata talbasu libsatar rajul wannan isnadi shi kuma da malam ya kawo a nan wanda shi ma limamu Abu Dawud ya rubuto shi da Ahmad da Ibn Hibbana kuma isnadi ne sahihi insha Allah da malam yake cewa ta hanyar Al-Abbas ibn Abdul Azim wanda shine Abul Fadl al-Ambari babban malami ne cikin malaman kasar Basra ya rasu a shekara ta 246 bayan hijira Imam Muslim da al-A'immatul Arba'a Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sun fitar da hadisan shi قال يتي حدثن حدثني خالد ابن مخلد القطواني مال منصور بخاري قال شي كما يتي حدثني سليمان ابن بلال مولى آل الصديق كان وانا أبو محمد يا رسول الشكرة تدري سبعين دبيو قال شي كما يتي حدثني سهيل سهيل ابن أبي صالح daga babansa Abu Salih yani Samman shi kuma daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira radiyallahu anhu kala yace la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi la'anta game da wani ar-rajula yalbasu libsatal mar'a namiji ya sa kayan mata wal mar'ata talbasu libsatar rajul ko kuma mace ta sa kayan maza duk waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu amma ka duba abin mamaki yanzu mutane sai su saka su fito social media suna ɗaukan hotuna ana kallon su ana ana ana, ana musu liking ana musu yabo uh, mata yanzu masu saka kayan maza wannan wani abu ne gama gari za ka ga mace da babbar riga an mata aiki da gare mace da kufta da hula babba mai tsada ta saka kuma ta, ta fito kamar namiji ba ta jin kunyan mutane ba ta jin tsoron Allah su kuma mutane suna ƙara ziga ta wai saboda celebrity ce ita ko shahararriya ko wace ce ko wace ce wannan dai haramun ne imamun nawawi yake cewa wannan in ya zama sutura kadai an yi haramci zuwa gare ta ina kuma to ga sauran abubuwa wanda suke mayyaza maza daga mata suke mayyaza mata daga maza a ta sana'o'i idan an san sana'a kaza a al'adar mutanen wuri kaza mata ne suke yi ta to haramun ne namiji je shiga wannan sana'a sana'a kaza an san sana'ar maza ce to haramun ne mace zai ta shiga alal misali yanzu mu anan an san tuka a caba babur har aikin maza ne tuka keke nafe wannan keke mai kafa uku aikin maza ne tuka mota dinga zuwa gari gari sawa'un bus ce ko trailer ko tasi ko gob duk wannan an san aikin maza ne a wani lokaci sai kaga wasu mata wai suna yi kuma har a dinga yi musu yabo ana musu kirari kamata ya musu wa'azi su tuba su daina ba aikin su bane aikin maza ne domin al'adar mutanen nan bata san maza suna mata suna yin wannan ba amma kaga al'ada ta ta ta ta zo da mata su tuka mota ta gida personal eh, private car to kaga wannan babu wanda yake ganin shi a matsayin wani abu munan abu haka yanzu a ce ga wata mata misali ta kafa tukuba tana sai da tsire kaga wannan aikin maza ne duk da abinci ne amma maza aka san suna yi kamar yadda shi kuma namiji in je gidan abinci irin wanda ake zuwa a ci abinci galibi yan daudi ne suke wannan wato dole dai a zama al'ada tana da ta cewa a wannan waje al'ada mai kyau wadda take sananne a cikin al'ummar musulmi Allah Allah ya kyauta malam yace babu la'anil mukhannafina wa ikhrajihim bayani akan tsine ma masu dan dan Dawud da kuma fidda su daga gida qala akhbarana ishaq bin mansur qala akhbarana nadr bin shumail wa abdus samad wa wahab wa abu daud حدثنا هشام عن يحيى عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المخنفين وقال أخرجوهم من بيوتكم فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا wannan kuma irin na Imam Muhammad ne Ibn Hanbal ta hanyar Malam Ishaq ibn Mansur al-Kausaj kenan ya rasu a shekara ta 251 da Imam al-Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Ibn Majah da shi na sayin da sun fitar da hadisan shi in banda Abu Dawud cikin As-Sitta shi kuma yace akhbarana An-Nadru ibn Shumail النذر ابن شميل شيني أبو الحسن المازني ربما لم النحو نمتمن قصب بصرة يا رسول شكرة تقريبي أكو وعبد الصمد دشيد عبد الصمد ابن عبد الوارث أبو سهل شيكما يا رسول تقريبي بقوي ووهب وهب ابن جرير كينان الأزدي يا رسول تقريبي شدا وأبو داود واتو سليمان ابن داود الطيالسي شيكما يا رسول شكرة تقريبي هدو وانا إسناد واتو إساق أم منصور الكوسج yana riwayarsa daga mutum hudu annadur ibn shumail abdussamad ibn abdul warith wahab ibn jarir da kuma abu dawuda at-tayalisi mutum hudu suka ce haddathana hisham su kuma daga hisham ibn abi abdullah daga yahya ibn abi kathir daga ikrima wa ibn abbas daga sayyidina ibnu abbasin zuwa kan sayyidi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa alaihi salatu wassalam la'anallahu ibnu abbas yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la'ana annabi ya tsine wa almukhannafina masu yin dan daudanci wa qala yace akhrijuhum min buyutikum fidda su daga gidaje daina barin suna shiga cikin inda mutane masu mutunci suke fa akhraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja umaru fulana malam yace babu ma bukira fin nisa'i babin da ke bayani akan ababan da aka ambata game da ainihin iyaye mata qala haddathana amr ibn ali ya al-fallas kenan qala haddathana yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id al-qattan قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء ابن أبي رباح عن جابر يعني ابن عبد الله قال جابر يتشي شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وترانا من يصلى ترد من ذن الله صلى الله عليه وسلم وترانا صلى عيد فبدأ بالصلاة يفارين صلى تكنا قبل الخطبة كافن يهدبة بغير أذان wala iqama ba tare da ya an kira sallah ko an yi iqama ba falamma qada salata yayin da aka gama wannan sallah ta idi ba a mata ainihin wato kiran sallah ko ta da iqama qama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe mutawakki'an ala bilal ya ainihin kishin gida ko ya dogara da bilalu fa hamidallahi wa asna alaihi yawa Allah godiya da jinjina da kirari ووعظ الناس يوم تاني وأزي وذكرهم يتنا مسو وحفهم يقعي تدسو على طاعته أكن بيايا لطاعة الله أبنجي ثم مدى في النساء sannan ilan nisa'i sannan sai kuma ya shuɗe ya tafi inda mata suke saboda mata suna can baya wataƙila ba sa jin abin da yake faɗa sosai wataƙila saboda babu loudspeaker wataƙila saboda yana so musu wa'azi na musamman wa ma'ahu bilalun ya je da bilalu ya raka shi fa'amarahunna bi taqwallahi wa wa'adahunna yaje musu umarni da su ji tsoron Allah yayi musu wa'azi wa zakkarahunna ya tuna musu lahira wa hamidallahi wa asna alayhi ya innal hamdalillahi kaza kaza kaza kaza thumma hasahunna ya sake musu ainihin wa'azi ala ta'ati ala ta'ati thumma qala sannan yace da su a cikin wa'azin nasa tasaddaqana ya kuma ta ku dosa sadaka fa inna aktharakunna hatabu jahannam mafi yawan ku garwashin wuta ne Allah ka tsare mu فقالت امرأة من سفلة النساء صفعاء الخدين sai wata mata daga cikin daga cikin ainihin wato tsaka tsakin mata ya zo da nan safala kama ce wata wata wata daga cikin na ƙasa ƙasa wata wani wani zancen kuma yana kama a tsaka a tsakiyar su take safa'ul khaddain wata take da ainihin kundukuki wato kumatu wanda yake bakaki al-imam al-hafiz ibn hajar yace na iya bincike na ban san wace ce wannan mata ba lam akif ala tasmiyati hadhihi almar'a yace amma jikina na gaya min cewa asma'u ce bintu yazid ibn sakan saboda ana mata take da cewa khatibatun nisa mai jawabi a madadin mata kamar ita ce spokesperson din su kuma ta ruwaito wannan kissa kamar da limamul baihaqi da tabarani suka ruwaito cewa da kanta ta ba da labarin cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya musu wa'azi ya ce kaza da kaza da kaza ta ce ni kuma dama fanadaitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu alaihi jari'atan na kwallawa annabi kira dama ina da ina, ina tsaurin ido in yi magana da shi na kan daure na kafe ne magana sai na ce da shi walima ya rasulallah dan me za a ce muka fiya wuta to wannan ibnu hajar ya amfani da wannan riwaya domin ya karfafi tunaninsa da da ainihin wato abin nan abin nan zatansa cewa ita ce Allah shine mafi sani wannan mata da ta tashi ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lima dan me za a ce mu yan wuta ne mun fi yawa wuta qala yace tukfirna la'ana kuna yawaita la'anta wa takfurna al'ashira kuna butulcewa abu zama faj'alna yanzi'na huliyyi huliyuhunna huliyuhunna wa qala'iduhunna wa aqratuhunna وأقرطاتهن وخواتيمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به sai suka dosa fitar da kayan karas ɗinsu abun wuya shine kiladatihinna kala'idihinna wa qaratihinna da dan kunni wa khawatimihinna da zabba yaqdibnahu fi thawbi suna zuba su cikin riga na Bilal Bilal ya tara rigar shi haka kamar yadda aka tara za ka ɗauki wani abu ta sadaka na biyu suna sadaka da shi wannan hadisi yana da fikihu da yawa da malamai suka fitar daga ciki akwai batu akan sallar idi cewa ba a kiran sallah ba a iƙama sannan ana yin huduba ne bayan an idar da sallah malamai sun tattauna akan huduba ɗaya ake yi ko biyu hali ne na saɓani tsakanin malamai a wasu suna ganin dukkanin malhabobi suna ganin cewa za a yi ne in banda ainihin mazhaba imam Muhammad ibn Hanbal da suke da wani kauli da ke cewa huduba ɗaya amma sauran malhaibu suna ganin al-khutba din da aka ambaci ta to guda biyu ce wallahu a'lam babu laifi kamar da bin bazi ya faɗa cewa malamin limami na iya ɗayan ko biyu duk abin da yake ganin maslaha zance ne wannan wanda ba shi ne mahallin tattauna mu ba sannan a cikin hudu ba ana yin wa'azi ne a tunatar da mutane akan da'a Allah da bayani akan addinin musulunci da makoma ta alahira sannan kuma babu laifi a mata wa'azi na musamman malamin da zai wa'azin ya je da dan rakiya ya fiye je shi kadai kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan lokacin da ake da laspika idan mata suna jiwa kai tsaye babu laifi wannan ya wadatar in kuma ana da wani jawabi da za a musu na musamman ana iya a yi sannan kuma yana nuna ainihin wato wato mace tana da yancin ta sadaka da dukiyarta ko da babu izinin mijinta domin nan yanzu sun zo da dukiyar su ne kawai suka yi sadaka kamar yadda Qurtubi ya faɗa sannan kuma yana nuna cewa ashe mata za su fita wato sallar idi kwalliya suke sosai su saka kayan su na kwalliya amma za su laba jikin su domin inda ba su je da kayan kwalliyar nan ba da me za su yi sadaka sannan yana nuna halascin a nemi masu wadata a ce ku yi sadaka eh malami ya tashi ya ce jama'a ku bada sadaka ba haramun bane ba laifi bane ba kuskure bane dan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi da a bada sadaka da haka neman taimako dan addini ba laifi bane a ce mutane su sadaka a kudaitar da su a nuna musu muhimmancin ta kuma ga wani dan agaji yana yawo yana karba idan akwai bukata za a iya wannan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi yayi sannan sannan kuma yana da kyau za mutane wa'azi a musu wa'azi wanda ya shafi su kansu ba waninsu ba kaga annabi sai musu wa'azi a kansu su mata ba daidai bane ka ji zaka mata wa'azi ka fara ziga su against mazajen su kana gaggaya musu laifukan mazajen su a su ka gaya musu nasu laifin in ka je gun maza su ma sai ka gaya musu a ka tara maka mata za ka yi musu wa'azi sai ka zo kai ta ziga su cewa ai maza ba sa kyautawa ba sa kaza su me nasu laifin gaya musu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai musu wa'azi akan nasu laifin nasu laifin babu laifi kuma kenan idan ana cikin wa'azi in kana da tambaya zaka iya yi ko da tambaya za ta yi kama da cewa kana kana neman wani ƙarin haske ne ko wani hujja ko wani dalili kana ɗauka an kai haka to wai ka nemi fitina kenan ina fata mun gane mun gane wannan sannan a mun faɗa halarci mata nasiha su kariya ke bance ko sannan wannan hadisi na nuna girman wato haƙƙin miji akan mata cewa idan mace ta yi wasa da wannan haƙƙi zai iya kai ta wuta rashin kulawa da shi kamar yadda misali haƙƙin Allah mahalicci da mutum bai biya ba bai tauhidi ba zai kai shi wuta haƙƙin iyaye da mutum bai musu biya ba zai kai shi wuta to haka haƙƙin miji ya ke iya mace ya ke mata aure ba ƙaramin haƙƙi ba ne akwai haƙƙi na biyayya da girmamawa da godiya da sanin falalarsa da kiyaye mutuncinsa da tsayuwa wajen yi masa hidima da haƙuri da shi duk wannan haƙoƙin wajibi ne ya mace ta kula da su mata a wannan zamanin suna ɗauka miji kawai wani kaman wani abokin harka ne kawai da suke hulɗa da shi ba wai wani na sama da su bane to wannan kuskure ne kuma wannan shine zai kai zai kai ki ga wuta in kika wasa Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim haka haka walin rijali alaihin na daraja a cikin sautul bakara da ire-irensu da haka ku ji tsoron Allah ya ku mata ku dinga mutunta mazajenku ku dinga girmama su kuma me yasa Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wuta wuta fa ya ambata Ibn al-Battal yake cewa Ibn Battal yake cewa mace ta tantance zuwa wuta ne a karkashin wannan saboda kafircewa falalan miji daga nan zai sa wato abinda abu ne wanda yake maimaituwa gare su zunubi ne wanda in mace ta riga ta faba shi to ba ta bari za ta ci gaba da yi har abin ya taru eh da tari ya zama mata fitina shi sa nabi ya fassara cewa law ahsanta ila ihdahunna dahara thumma ra'at minka shay'an za ka yi ta kyautatawa wata daga cikin su tsawon rayuwa in ta ga wani abu da mummuna daga gare ka shikenan sai ta sai ta sai ta kafirce ta butulcewa duk wani abu wanda kai na alkhairi to wannan yana nuni zuwa ga hadarin kuma da ke cikin butulci kenan butulci da mutum zai yi ma wanda ya kyautata mishi sawa'un dan uwa ne ko aboki ko mai gida ko malami ko wanda ya koya maka sana'a duk wani wanda ya kyautata maka a rayuwa ya sa ka akan wata tafarki na gari yake taimaka maka ko ya taba taimaka maka in ka butulci mishi to kai ma za ka yi tafiya wuta fa kenan ya kamata mu san wannan ka butulcewa iyayenka ka butulcewa yayyi ko jagorori ko malamai ko waɗanda suka darajta ka ko wanda ya biya maka scholarship ko wanda ya taimake ka yake baka abinci ko ya baka wurin kwana ko ya taba ceton ka hannun yan sanda ko ya taba biya maka kuɗin rashin lafiya da kai na jinya to butulce mishi zai iya kai ka wuta sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya manta alheri ji abin da ya dinga yi masu da tana Khadija har bayan rasuwanta har bayan ta bar duniya yana tana ta yana ambatanta har suka dinga samun matsala da Aisha akan wannan ji abin da ya wa sayyidina Abubakarin wata da suka yi rigama da Umar har yake ambata yake cewa a kyale mun sahabi na kun ya zo Allah ya aiko ni ko kareta ya gazgata ko kai kaza yayi kaza to wato wafa'i kenan wajibi ne ka zama kana da wafa'i ga waɗanda suka maka alkhairi suna duniya ne ko ba sa duniya yana daga cikin halayen kirki wafa'i sannan yana daga cikin halayen banza halaye marasa kyau shine wato butulcewa ni'ima butulcewa ainihin wato wanda ya kyautata maka Allah ubangiji ya tsare mu قال قال اخبرنا محمد بن بشار ابن عبد الله بن نكين محمد بن بشار بن بندار كو wanda ya rasu a shekara ta 252 ne shi ma qala bundar yace haddathana muhammad muhammad ibn abin nan kenan wannan ibn bakar al-bursani qala haddathana shu'ba daga shuba ibn al-hajjaj an al-hakam ya'ni ibn uyayna qala sami'tu dharran dhar dan abdullah taymi yuhaddithu an wa'il ibn mahana yana riwaya daga wa'il dan mahana wanda imamun nasai ya kaita riwaya daga gare shi a cikin ashabul kutub sita an ibn mas'ud an annabi sallallahu alaihi wasallama qala nabi sallallahu alaihi wasallama yace lin nisa'i yace wa mata ta saddaqna ku dinga sadaka fa inna kunna aktharu ahli an kun fa kowa yawa wuta fa qalat timra'atun sai wata mata ta ce ya rasulullah fima aulima saboda menene أو بما بساوان دليلي قال إن كنا تكفرن اللعنة وتكفرن العشيرة كنا يوي تثينوا كما كنا يوي تبتل تيما أبو كنزما وانا رواية إمام محمد بن حنبل تي لإسنادي صحيح قال أخبرنا محمد بن منصور محمد بن منصور ابن ثابت الخزائي المكي إمام النسائي قال إتد رواية غريشي قال حدثنا سفيان تند متوم مكة نتو سفيان أوتوماتيكالي إذا ما ابن عيينة كده قال يتي حفظناه من منصور mun haddace wannan karatu daga Mansur ibn al-Aswad ibn Abi al-Aswad sami'ahu shi kuma ya ji shi daga Zar ibn Abdullah at-Tamimi kenan yuhaddithu an Wa'il ibn Mahana an Abdullah ya ibn ya ibn Mas'ud qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace tasaddaqna ya ma'sharan nisa walau min huliyikun ku dinga sadaka ya ku mata har yanzu wannan karatun yana kan mata mata ku yi sadaka koda daga kayan kwalliyanku ne fa inna kunna aktharu ahlin nari don kun fi kowa yawa cikin yan wuta fa qalat imra'atul laysat min ilyatin nisa'i wata mata da bata cikin irin manyan mata zakakuran nan ko fitattu yace walima ya zalika ya rasulullah to dan mene qala yace da anna kunna tukfirna la'ana wa takfurna al-ashira wannan riwaya ta ma Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito ta قال أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا منصور بن أبي الأسود أن أعمش أن ذر أن حسان أن وائل بن مهانا قال قال عبد الله wannan kuma za mu ga sidna Abdullahi dan Abbas ya faɗe shi ne kawai bin nan ya faɗe shi walam yarfa'ahu yace tasaddaqna ya ma'sharan nisa'i nahwahu ba ɗauka kashi ba ba abin nan ba wato ya ruwaito shi bin nan mawqufan walam yarfa'u قال اخبرنا قتيبة بن سعيد البلخي قال حدثنا غندر محمد بن جعفر كنا عن عوف يعني ابن ابي جميلة عوف ابن ابي جميلة عن ابي رجاء الاطاردي كنا عن عمران يعني ابن حسين رضي الله عنه قال عمران يتشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم yake cewa a cikin wannan riwaya inji Imran dan Hussein Nabi ya ce ittala'tu fin nari na je an kai ni na leƙa na ga wuta fara'aitu aksara ahliha nisa sai naga mafi yawan ƴan wuta sune mata wa talatu fil janna fara'aitu aksara ahliha al fuqara na je na leƙa kuma na ga ainihin wato mafi yawan ƴan aljanna su kuma talakawa ne akwai tattaunawa mai tsayi da malamai suka akan tsakanin talauci da wadata wanne yafi wanne ne kaza da kaza da menene da menene wanda wasu sun goyi bayan talauci wasu sun goyi bayan wadata wasu kuma sun tsaya tsaka-tsaki cewa abu ne nisbi kowa Allah yakan jarabce shi da wanda yake ganin ya fi a cikin ilimin Allah wannan zai fiye mu bawansa inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum da Allah ya ce ayyuhum ahsanu amala ko kaga Allah ya ce da abin da ke cikin ƙasa mun saka shi ne don mu jarabci mutane haka Allah yake faɗa kuma cewa wa nabluukum bisharri wal khairi fitnatan a cikin suratul anbiya kenan muna jarabtan ku da sharri da kuma alkhairi duka matsayin jarabawa haka Allah yake cewa idan amna alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idan massahu sharru fa du'a'in arid kaga shi ma yana bayani akan duka su da abin nan al'amna alal insan da kuma wa idan massahu sharru duka abubuwa ne da Allah yake yake jarabtar mutane da su innal insana khuliqa halu'a idza masahu sharru jazu'a wa idza masahu alkhairu manu'a kasnan da yawa fa amal insanu idza matalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa ma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu kaga wannan ya fito fili ma san idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu nan kuma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana shi sa Allah yake cewa masallahu rizqa libadihi la bagaw fil ard da kuma walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan zuwa dai karshen ayoyi da maganganu da malamai suka yi masu yawa akai to da abin da ga Allah ya baka wadata ko aka sinta to jarabawa ce kuma Allah cikin hikimarsa ya zaba maka wanda shi a cikin ilimin sa ya san cewa wannan jarabawa za ta fi dacewa da kai Allah ubangiji ya kyauta Imam Ibn al-Qayyim yayi maganganu akan waɗannan sosai waɗannan abubuwan auraye da dama a cikin littafansa cikin ainihin wato abin nan bayani akan kaddara da sauransu da wasu abubuwa ire-iren waɗannan Allah ubangiji ya samu dace sai mu tafi inda malai yake cewa zikiru al-ikhtilafi ala abi raja'in fi hadha al-hadith bayani akan sabanin da aka yi na riwaya daga abu raja'in akan wannan hadisi na ainihin wato talakawa yan aljanna da mata mafi yawan yan wuta qala akhbarana bishr ibn hilal wa imran ibn musa قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي رجاء kaga yanzu wannan na farko kenan daga Ayyub ibn Abi Tamima wannan isnadin bin mala ya dauko shi daga daga ta hanyar Bishr ibn Hilal malamin Imam Muslim ne da su suna sayi din Bishr ibn Hilal Bishr ibn Hilal al-Sawaf al-Basri shi da Imran ibn Musa ibn Hibban al-Qazzaz shi mutumin Basra ne Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Nasa'i suka hadisin shi su biyu suka ce kala haddathana Abdul Warith ibn Abdul Samad qala shi kuma yace haddathana Ayyub ibn Abi Tamimah al-Sakhtiyani an Abi Raja'in al-Utaridi kenan an Imran ibn Hussein qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa nadartu fil janna fara'aitu akthara ahliha al-fuqara wa nadartu fil nar fara'aitu akthara ahliha an-nisa na na shiga aljanna naga mafi yawan 'yan aljanna talakawa ne mafi yawan 'yan wuta kuma mata ne wannan riwaya ta farko kenan daga ayyub qala akhbarana ishaq ibn ibrahim al-hanbali ibn rawiya qala dasana abdul wahhab an ayyub wannan ma ta hanyar ayyub ce ibn mai riwaya daga abu raja kaga a wancan riwayan dalibin ayyub shine abdul warif a wannan riwaya kuma dalibin shine abdul wahhab sai yake cewa shi kuma an ibn abbasin maimakon an imran wannan riwaya ta biyu daga ibn abbas maimakon daga imran anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fil janna fara'aytu akthara ahliha al fuqara wa tala'tu fil nari fara'aytu akthara ahliha an nar قال أخبرنا أبو داود سليمان ابن معبد قال حدثنا جعفر هو ابن عون جعفر ابن وهو ابن عون ابن جعفر الكوفي قال بن حدثنا سعيد هذا yanzu kuma wannan ita kuma daga Sa'id ibn Abi Sa'id zuwa ga Abu Raja al-Utaridi tace riwaya ta uku kenan shi kuma shi ma yace daga Ibn Abbas قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في النار فإذا عامة أهلها النساء na leƙa wuta sai na ga mafi yawan ‘yan wuta mata ne, wa talatu fil janna fa idza ammatu ahli al masaki na leƙa aljanna sai na ga mafi yawan ‘yan aljanna maza ne, Allah ka samu ciki, afwan talakawa ne. Qala akhbarana Yahya ibn Makhlad al-Miqsami kenan Abu Zakariya al-Baghdadi shine malamin wannan riwaya حدثنا حدثنا معافى معافى بن عمران الموصلي an sakhar ibn juwairiya daga malam sakhar ibn juwairiya abu nafi'in maula bani tamim yana hadisi a cikin al-kutubus sita in banda ibn majah kare yace samitu abaraja kaga yanzu kuma shine dalibin abu raja a wannan riwayan shi sakhar ibn juwairiya abu nafi'in at-tamimi maulahu ibn abbas zuwa ga ibn abbas radiyallahu anhu wannan ita ce riwayar bin musnad na abd bin hubayt قال أخبرنا محمد بن معمر محمد بن معمر القيسي أبا مهديسي قال يتي حدثنا عثمان بن عمر عثمان بن عمر بن فارس wanda ya rasa shekata 209 ya ba mu hadisi kala yace haddathana Hammad ibn Najih as-Sadusi al-Iskaf kenan shine na hudu na ainihin hudu Hammad ibn Najih al-Iskafi wancan kuma mun ji Sakhar ibn Juwairiya waɗannan dukan su masu riwaya daga Abu Raja'in kenan daga Abu Raja'in al-Utari shi kuma yake cewa an ibn abbas an rasul sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fil janna fara'aytu akthara ahliha du'afa masu rauni qala yahya al masakin wa qala yahya shi ko ya ce masakin wa ittala'tu fil nari fara'aytu akthara ahliha an-nisa قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان كنا قال حدثنا سليمان التيمي سليمان التيمي أن أبي عثمان النهدي كنا أسامة بن زيد kaji wani sabon isnadin kuma daban qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ittala'tu fil janna fa idha aktharu ahliha al fuqara wa idha ashabul jaddi mahbusuna sai kuma aka naga nace yace sai naga masu wadata an tsare su sai an gama musu hisabi kenan talakawa na ta wucewa Allah ka samu wuce da wuri wa talatu fil nari fa idha aktharu ahliha an nisa na shiga na tuba wuta sai naga mafi yawan su ƴan wutan mata ne قال أخبرنا نصير ابن الفرج الأسلي أبو حمزة wanda ya rasu a shekara ta 245 al-Imam Abu Dawud da sai ta da hadisin shi qala haddathana Mu'adh ibn Hisham Mu'adh ibn Hisham ibn Abi Abdullah al-Basri ad-Dastuwai kenan qala haddathani abi daga babansa Hisham dan Abdullah ad-Dastuwai an Qatada ibn Da'amat as-Sadusi kenan an Yazid ibn Abdullah ibn Shikhir an Imran ibn Husayn qala imanu ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji sayyidina nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ya kuyana cewa ammatu ahlil narin nisa nabi ya ce mafi yawan yan wuta mata ne wannan riwayar mu'jam tabarani kenan al-kabir qala akhbarana muhammad ibn al-walid muhammad ibn al-walid ibn abdullah afwan ibn abdul hamid al-qurashi wanda yana cikin yana hadisi a cikin Bukhari da Muslim da Nasa'i da Ibn Majah qala hadathana Muhammad ibn Ja'far yani Gundar qala hadathana Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Ataki an Abi Tayyah Abu Tayyah Abu Tayyah sunan shi Yazid ibn Humayd ad-Dubai Basri babban malami ne cikin malaman Basra qala yace samitu Mutarrif ibn Shikhir an anna Imran ibn Husayn yuhaddithu an an-nabi sallallahu alaihi wasallama cewa aqallu sukkanil jannati nisa'u mafi karancin 'yan aljanna mutanen da suke da percentage mafi karanci aljanna su ne mata qala akhbarana abu daud wato suleiman ibnu ma'bad sanji kenan duk da yana riwaya anan daga suleiman ibnu harbin tare da cewa shi ma abu daud da sahibu sunan shi yana riwaya daga daga wannan malami bin nan wato suleiman ibnu harbin amma ba shi bane anan eh ba shi bane anan wannan suleiman ibnu ma'bad ne ya da hadisi a cikin Muslim da kuma nan cikin Nasa'i shike riwaya daga Suleiman ibn Harbin ibn Buzair al-Azdi Abu Ayyub al-Basri qala yace haddathana Hammad ibn Salama qala Hammad dan Salama ya ba mu hadisi qala yace haddathana Abu Ja'far ibn Khatmi an Umara ibn Khuzaimah ibn Thabit dan gidan sahabi Khuzaimah ibn Thabit Umara kenan radiyallahu an Khuzaimah qala yace kunna ma'a Amr ibn al-As mun karanta tare da sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Amr dan As radiyallahu anhu في حج أو عمرة أو أيكن حج كو أمرا فلما كنا بمرض ظهران yayin da muka iso marid baharan akan hanyar zuwa makka kenan idza nahnu bimra'atin fi haudajiha sai ga wata mata tana kan haudajinta wato irin dan cap din da ake tsarawa akan raƙumi wadi'atan yadaha ala haudajiha ta daura hannunta akan haudajin falamma nazala falamma nazala yayin da ya sauka ya tsaya da zango da khala sha'aba wadda halna ma'ahu sai shiga cikin ‘yan lunguna haka ‘yan bayan duhuwa ko abin nan ko ‘yan bishiyoyi sai muka shiga tare da shi faƙala yake cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hadal makan mun taɓa kasancewa tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wannan wajen wa fa idza nahnu bi girbanin kathirin sai muka ga wasu hankaki wato runduna hankaka fa fiha ghurabun a'sam ahmarul minqar wato abin nan wani wani wani ta wani wata hankakiya guda ɗaya an san hankaka ko mai fari da baki to sai ga wani wanda yake a'sam wato wanda yake fari gaba ɗaya ahmarul minqar da jan da jan abin nan abin nan baki da jan baki wannan abin nan nasa da yake caccaka da shi warrijlain ahmarul minqar warrijlain da kafafu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك لا يدخل الجنة من النساء من النساء إلا كقدر هذا الغراب مع هذه الكربة باب ما تندا شيغا الجنة a cikin taron mata ba su wuce yawan kaman a cikin yanda kaga taron nan na ainihin wato bin nan mai sunan su hankaki kaga kwaya ɗaya ne ya bambanta da su to haka a cikin taron mata haka za a dinga samun sai an tara taron mata sannan za ka ga kwaya ɗaya ta zama mai kirkin daga kirkin ta zai kai ta aljanna sai dai Allah ya sauƙaƙa mata ya mata rahama ya mana gafara gaba ɗaya Allah ubangiji ka gafarta mana Allah kai mana rahama Allah ka sa mu cika da imani Allah kuma ka yafi mana kurakuran mu da fatan za mu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah